الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أشرين تقوس قواتهم هدو أجريغوريان كالندا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نادا شكرا دبو دير دلي هدو دا أربعين دبيار wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kasa ɗinmu na arba'in da takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul bainar zaujai na fadilatu sheikh alƙare muhammad siddiqul minshawi allahu yarhamuhu idan ba a manta ba sati da ya gabata mun kammala da babi da ke magana akan kuni aunan lahu alal kasabil halali a ki zamanto ina gaba mu gama da babin ba ko mun gama mun je da ƙarshen babin ba mu kai ƙarshen babin ba eh an kai shi har ƙarshe ba mu kai ƙarshe ba ba mu kai ƙarshen babin ba gabar da za mu tahi wajadat imra'atun fi suqil madinati kisan ahmara bihi alfa dinari shine za mu tashi nake ga wato kuni auna lahu alal kasabil halali ki zamanto mai taimakawa mijinki akan neman halal akan wato samun kuɗi na halal ki zamanto mai taimakawa mijinki akan samun kuɗi na ainihin wato halal mun ɗauko wannan babin mun yi nisa a cikinsa to sai lokaci ya ainihin wato ƙuri to za mu tashi kan gabar da ke cewa wajadat imra'atun fi suƙil madinati kisan ahmar bihi alfa dinari wata mata ce ta je kasuwa wato sai ta tsinci wani kis in aka ce kis ana nufin ko ka ce leda ko ka ce buhu an yi shi ko? na? mun gama mun gama babu? to to shi kenan to mu je sabon babi shi kenan kuni kanu'atun bi zaujiki ki zamto mai nutsuwa da wadatar zuci akan bukatun mijinki da kuma yanayin wadatarsa da yanayin walwalarsa malam ya ce minas sa'adati fi duniya wal akhira qana'atul mar'ati bi zawjiha minas sa'ada yana daga cikin sa'adar rayuwa wato rabo a rayuwa ta duniya da lahira ya zama mace ta rabauta duniyarta da lahirarta ba ta da tashin hankali a nan duniya in kiyama ta tashi kuma za a ce mata la khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba sa cikin masu firgici ba sa cikin masu takaici da bakin ciki ina fata an fahimta qana'atul mar'ati bi zawjiha abinda ke kawo haka shine mace ta zamto tana da qana'a da mijinta wato tana da wadatuwa da dukkanin abin da ta samu daga gurin shi fala yadfa'uha jamaluha wa hasabuha aw makanatuha ila nazuri ila ghairihi Allahu akbar malan yace fala yadfa'uha jamaluha kyawun da Allah ya yi mata baya janta ko ya tunkuɗa ta ko ya angiza ta ko ya ingiza ta wa hasabuha ko kuma kasancewar ta yar suwa ne yar dangi ne mai daraja yar kabila ce mai daraja ‘yar famili ne masu kuɗi ko ‘yar familin sarauta ko ‘yar familin shugabanni au makanatuha ko kuma matsayin da Allah ya bata wani Allah lakcara ce wala Allah shugabar wani ministry ce wala Allah kwamishina ce wala Allah wata ne daga cikin manya a gari tana da matsayi a hukumance ina fata an fahimta ilan nazuri ila ghairihi wannan ya sa ta dinga kallon wani mijin daban a matsayin shi ya kamata ya zama mijinta ba wancan dan bara sosan da Allah ya aura mata ba kun san Allah yakan yi wata hikima idan Allah ya tashi sai ya ɗauki mace mai ƙima mai martaba mai asali mai isa wacce take a bar a faɗa a gari ta kowace fuska sai ki ga mijinta shi kuma ba komai ba ne ana samun haka ko ba a samu ana samu ana samu ya zama mijinta shi ba komai ba ne amma fa ita komai ce ma'ana duk inda ake neman mace ta fuskar kyau kyakkyawa ce ta fuskar diri kafaffiya ce ba madarariya ba eh ta fuskar asali yar manya ce ta fuskar kuɗi ita tana da shi iyayenta na da shi familinta na da shi ta fuskar shugabanci ta yi karatu ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza sannan kuma yanzu tana wani ministry ko wata ma'aikata ko wata parastatal ko wani abu makamancin haka tana rike da wata babbar kujera amma wallahi mijinta sai a ambace shi a guri guda goma a gari ba a gane waye ba sunansa ma ba wanda ya sani balantana matsayin shi Allah yakan yi haka to mace mai imani da gaskiya da kuma sanin ya kamata ba ta damuwa don wannan mijin ya zamto mijinta matukar mutumin arziki ne ko da ku ba shi da komai kuma ko da ku ba shi da kowa wannan bai damunta a matsayin Allah kamar ya wulakanta ta da ya danka ta a hannun irin wannan mutanen sannan wani lokaci ita matar daga baya takan zamto haka a gurin mijinta ma'ana lokacin da shi ma ya aure ta tabbas ita ma ba kowa ba ce kamar yadda shi ma ba komai ba ne to amma sai Allah kuma ya mai da ita wani abu ko dai ta fanninta ita kanta Allah ya mai da ita wani abu ko kuma ta fannin danginta da ‘yan uwanta da iyayenta Allah ya mai da ita wani abu ko ya mai da su wani abu kina gidan mijinki sai babanki ya zama gwamna kina gidan mijinki sai babanki ya zama chairman na local government kina gidan mijinki sai babanki ya zama shugabar wata ministry a gari ko ministry of education ko ministry of finance ko ministry of kaza kina gidan mijinki babanki ya zama kwamishina kina gidan mijinki babanki ya zama shugaban wata ma'aikata babba a jiha ko a ƙasa kin ga daga nan sai ki ga to mu ma fa yanzu mun jefa mun tabe to wacce ta san me take wannan bai sa ta wulakanta mijinta dan yanzu Allah ya mai da gidansu ko ita wani abu domin na rantse muku da Allah wannan magana da nake faɗa tana faruwa dama can tana haƙuri da mijin suna samun matsaloli da damuwoyi amma tana haƙuri ne da shi saboda har yanzu ita ba kowa ba ce ba komai ba ce don haka ta gwammace ta jure ta ci gaba da zama da shi kwatsam kawai sai ta saurari gidan rediyon progress ko wani daga cikin gidan rediyo a yau ranar sha ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku mun ɗauki alhaji mammalo a matsayin kwamishina na kawai sai ta ji babanta ne ai wurgi za ta yi da rediyon ma tsabar murna to na rantse da Allah mara imani ina mai tabbatar miki har ga Allah a ranar in mijinta ya dawo da daddare sai ya ga canji tattare da fuskarta ma'ana mu ma mun zama manya yanzu da haka abi mu a hankali a zauna lafiya ina fata an gane wata kuma Allah maɗaukakin sarki ke ba ta matsayin kafin ma ta zo gidan mijin wata kuma kamar yadda muka faɗa bayan ta zo duka wannan yana kasancewa ala ayyi halin malam abin da ke nuna mana a nan shine mace ta zamto mai haƙuri da juriya da yarda da abin da Allah ya hukunta mata na zama a gidan miji kowaye ne ko da ku Allah bai hore masa abin da take bukata ba to shine malam yake cewa fala yadfa'uha jamaluha kar kyawun mace ya tunkuɗa ta ko ya saka ta ko ya angiza ta dan akwai matan da suke wa mazajen su tunƙaho da kyawun da Allah ya musu tunƙaho da kyawun da Allah ya musu wa hasabuha haka kuma kar dangantaka da dangi da cewa ‘yar suwana ce ya sa ta masa wannan tunƙaho au makanatuha ko kuma matsayin da Allah ya bata ko ya bawa gidansu ilan nazari ila ghairihi ya zamto tana neman ya za a yi ta zama ita ba matarsa ba ce ita matar wane ne domin daga ƙarshe ta dawo tana tunanin to yanzu fa ita tsarar su wane ne su kwamishina wane ne tunda babanta kwamishina ne ko ita ma kwamishina ce ita fa tsarar su shugaba wane ne tunda babanta shugaban kaza ne ko kuma ita shugabar kaza ce malam yace wa madahallahu azza wa jalla nisaa ahlil jannati Allah madaukakin sarki ya yabi matan aljanna wa jullu nisa'i ahlil jannati bi tilka sifa da kuma mafi yawan matan aljanna da wannan sifa din Allah madaukakin sarki yace fihinna qasiratu tarf a cikin mata na aljanna akwai ƙasiratu tarf wato masu taƙaita hangensu ƙasiratu tarf waɗanda ba sa gane-gane da leƙe-leƙe na fata an fahimta ba su kai wato idanunsu ma zuwa ga wasu mazaje ba Allah yana siffanta matan aljanna kuma ke ɗin nan idan kika yi imani kika zama ta kirki ke ma kina cikin irin waɗannan matan da ake magana a kansu domin daga cikin matan mutum a aljanna akwai matan shi na duniya wanda suka mutu akan gaskiya da imani suka je lahira da imani za su haɗu still kuma a cikin aljannar firdausa da izinin Allah to ke ma kina cikin wanda Allah ya yi wa wannan yabon domin ya yi yabon ne akan matan aljanna kuma ke ma matar aljanna ce ban gane ko kun fahimce ni ba don haka Allah ya ce fihinna qasiratu tarf lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban a aya ta 56 zuwa aya ta 57 a cikin suratul rahman Allah ya hada mu da rahama sa a gobe kiyama qala ibn abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya hada mu da shi da babansa a jannatul firdausi a kuma Allah ya kara mishi yarda yace la yara yanna shay'an fil jannati ahsana min azwajihinna yan aljanna ba za su ga wani abu mafi kyau a cikin aljanna ba wanda ya fi matansu haka mata ba za su ga mafi kyawun abin da ya fi burge su a cikin aljanna ba in ba mazajensu ba saboda Allah ya nuna miki cewa a aljanna ba ta rago ba ne aljanna ta wanda ya aiki ne aljanna ta mai imani ce aljanna ta wata ta yi haƙuri da zaman gidan miji ce warawa fil asar ko waruya fil asar an rawaito a cikin asar in aka ce asar ana nufin maganar wasu sahabbai ko wasu tabi'ai ko kuma wani aikinsu da suka aikata ko wata kalar rayuwarsu da suka yi annal mar'ata min ahalil janna cewa mace daga cikin 'yan aljanna idara at zaujaha qalat lahu idan ta ga mijinta sai ta ce masa wallahi ma a fil jannati shay'an ahsana minka mana in gari ya waye mata ta kalli mijinta sai ta ce wallahi duk aljannan nan ni ban ga abin da yafi min kyau kamar ka ba Allahu akbar wala fil jannati shay'an ahabba ilayya minka kai wallahi na duba a cikin aljannan nan in ga wanda ya nafi so abin da nafi so a aljanna wallahi kai ne matar mutum a aljanna ta kalle shi ta ce ba abin da ya fi ka kyau a aljanna jama'a kun san aljanna kuwa wa ma adrakum mal jannatu wa ya sanar da ku mecece aljanna wa ya sanar da ku mecece aljanna duk wani decoration da aka yi a cikin aljanna Allah ya yi shi mawaƙi ya ce fi hallabi wallahi la ainun ra'at kalla wa la sami'athu min udhunani كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسانه لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحساني الله يتي لله سوق أتكين الجنة الله يكف وتكاسوا جماعة وتكاسواتي إتكاسور باسي أكيبا باسيروا أكيبا ma'ana ba wanda ya kasa ka zo ka bashi kuɗi ka ɗauka ba wanda kuma zai je da kuɗi don saya wani guri ne aka ware wanda za ka je kawai ka kalli abin da ya yi maka kawai ka ɗiba ka tafi da shi gidanka kamar yadda kika san yadda ake higa supermarket da 'yan matan hausa fim ɗin nan maƙaryata suke muku barazana wai ta taho da mijinta da wani ɗan keke ana turawa a je a ɗauki kaza a sa a cikin kwando ke kuma kina ta zubar da yawo wa maiya Allah ke kina ganin wai wannan wata tsiya ce kina ruɗuwa da wannan su kuma sun zo wai suna turawa baby baby to wanne za a ɗauka a ɗauki abin da yake so ƙaryar banza wallahi ƙarya suke yi wala Allah wannan da aka haɗa shi da ita suke wannan abun a waje wallahi gaba suke yi ke baki sani ba yana so ya kawo ta a Kannywood ita ma tana so ta kawo ƙarshen shi amma yanzu sai aka yi muku wani alkawaiwainiya wai sai ta zo tana tura wani keke tana ɗauko nan madara ta saka nan ta ɗauko five alive ta saka nan ta ɗauko wane ne ta saka suna tafiya ɗagwas ɗagwas ke kuma kina sha'awa kina ta wani abin nan lashe baki oh to irin wannan decoration ɗin da irin wannan kasuwar akwai irin ta aljanna na aljanna suka kwaikwaya ita ba ma wani keke da za ka yawo da shi shi keke ne yake bunka an gama na'ura da komai shi zai biyo ka har inda kake kana kallon abu in zuciyar ka tariya tana so kawai sai dai ka ga abin a cikin kwando kina kallon abin kika ji zuciyar ki tana bukata sai ga ya faɗo cikin kwando daga kin ji kin gama ɗiba zuciyarki tana cewa ya kamata yanzu ina gidana kawai sai dai ki ganki akan kujera a falo kina jujjuyawa kin yi so haba Allah na ai ba wahala billahi lazi na rantsi da Allah zuciyarki da ita ake aiki abinda duk ya kika riya a ranki yanzu haka yanzu nan zuciyata ta ji ni kamar ina makka to in aljanna ne sai in ganna masallacin annabi Muhammadu da zuciyarki kawai ake aiki me kike bukata kawai shikenan an gama to wannan kasuwar akwai ta aljanna shine malam yace lillahi suqun Allah yana da wata kasuwa qad aqamatuhul malaikatul kiram waɗanda suka yi decoration ɗin kasuwar suka shirya ta da dukkanin kayan karo su ne mala'iku masu karamci yace bi kulli ma ihsani da duk wani abu na kyautatawa mai kyau da baka taba gani ba mawaƙi ce Allah ya saka a cikin wannan kasuwar mala'iku sun jera sai ce fi hallazi wallahi ma ainun ra'at wallahi a cikin wannan kasuwar akwai abin da ido tun da yake bai taba gani ba duk gane-ganenki da kayan karau da kayan ado da kayan kwalliya ya ce wallahi baki taba ganin wannan abin ba akwai sa aljanna kalla wala sami'atuhu min udhunani yace kai ba ma maganar ki gani da idan ba ki bai taba jin labarin abu mai kyau da daɗi irin wannan abun ba yace kai kalla walam yakhtur ala qalbi mri'in kai ba zuciya ce uwar tunani ba yanzu nan sai ta tuno wani abun da hankali ma ba zai iya ɗauka ba haka ne ko ba haka ba yanzu haka zuciyarki sai ta tuna miki cewa kin tahi sama kina ta firo kuma ba zai yiwu ba ba haka ba ne haka ne yanzu nan sai zuciyar ke tarriya miki gaki a wannan keken gida iya kallonki ga buhu-buhu na daloli a gabanki zuciyar ki dai sai ta tarriya miki wannan zai yiwu Allah na tuba na fata an fahimta sai ce to duk tunanin zuciya ta hango kaza ta tuno kaza mai kyau ko mai daɗi ya ce wallahi ko zuciya ba ta taɓa yin tunanin abu mai kyau da za ta hango shi wanda ya kama da abin da yake cikin aljanna ba da Allah magana ƙarama ce magana ba ƙarama ba ce shi ne kalla walam ya ala qalbin mri'in sai ce fa yakunu anhu mu'abbiran bi lisani ballantana ma a ce zai iya yi bayaninsa da harshe saboda zuciyarsa ta iya gano masa girman shi to ku ji abin da ya sa na kawo waɗannan baituka da al'imamul ƙahatani ya kawo a cikin nuniyatul ƙahataniya nashi na kawo ne saboda wannan maganar cewa ‘yan aljanna mace za ta kalli mijinta ta ce duk aljannan nan wallahi ban ga wanda ya fi min kyau kamar ka ba ku duba duk yadda decoration ɗin aljannan nan yake ta ce kuma na duba duk aljannan nan ban ga abin da nake so kamar ka ba haka shi ma ya ce wallahi baby duk aljannan nan ba abin da ya kai min ke kyau wallahi ba dai baby kike so ba baby tana aljanna ki ya haƙuri kawai Allah za a gaya miki baby har sai kin ji da daɗi ba wai sai kin ji ba daɗi ba a duniya ne za a yi abin ya yawa aka ji ba daɗi to ita a aljanna za a faɗa maka ne za a yi ma ne har ya ka ƙara jin daɗi da haka kwantar da hankalinki baby an gane maganar da kyau ko so wannan shine don haka shi ma zai ce bai taba ganin abu mai kyau tun da ya shigo aljannan nan bai ga abu mai kyau da ya kai ta ba kuma bai ga abu wanda ya fi soyuwa a gare shi da ya kai ta ba zai faɗa mata haka sai su ce wa juna falhamdulillahi alladhi ja'alani ja'alaka li wa ja'alani laka ki duba falhamdulillah don haka godiya ta tabbata ga Allah an ja'alaka li da Allah ya sanya ni ya Allah ya sanya ka mallaka ta wa ja'alani laka kuma ya sanya ni mallakar ka na gode wa Allah da Allah ya mallaka mun kai a aljanna kenan shi yasa Allah ya ce wa taral mala'ikata hafina min haulil arhi yusabbihuna bihamdi rabbihim za ga mala'iku suna kaiwa da komowa a gefen al'arshin Allah suna tasbihi da gode wa ubangijinsu kuma gidan aljanna dama gida ne na aminci gida ne na ainihin wato sallama salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina amincin Allah ya tabbata a gare ku kun ji dadin ku shiga aljanna ku zauna natabawwa'u min aljannati haythu nasha Allah ya ce yan aljanna su ce muna zauma a gidan aljanna yadda muka ga dama kin san dai a duniya baki isa ki yadda kika ga dama ba a gidanku ba za ki yadda kika ga dama ba a gidan mijinki ba za ki yadda kika ga dama ba a makarantarku a ministirinku a ma'aikatarku a kwamitinku a ko menene a duniya ba za ki yadda kika ga dama ba to na rantse da Allah a aljanna yadda kika ga dama za ki na tabawwa'u min aljannati haythu nasha lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhu suna da gidan aminci a gurin ubangijinsu waine ne gidan aminci shine aljanna to wannan duka sai an yi haƙuri an bi rayuwa a hankali sannan a kai ga wannan mataki da wannan romo da muke ambatawa wa qalat umamatu bintul haris tansahu ibnataha qabla zawaji umamatu yar haris tana faɗa wa ma'yarta lokacin da take mata nasiha za ta kai ta gidan miji ku ji fa matan arziki na da nasiha suke yi wa 'yan mata da amare idan za su kai su gidan miji ba zuga su suke yi ba ba wai cewa ake to sai ki tahi ki tsaya ba ta tsaya to dama ya tsaye take ta tahi ta tsaya ta dai ina fita za ta yi da gudu ko me ka ji shegantaka wai ki tahi ki tsaya eh ki ce mama to aya tsaye nake wata tsayuwa kike nufi wai abin da ake nufi shine ta san yadda za a yi ta kalmashe mijin ta san yadda za a yi ta lankwame shi to amma tun da yarinya ce sai a yi mata ɗan hausa hakan nan da ɗan wani zaurance da ɗan wani karin magana matan da zama suke yi suke yi wa ainihin wato mazajensu nasiha abin nan abin nan ƴaƴansu nasiha in za su kai su gidajen mijinsu ce ki ji tsoron Allah ki sani aljannar ki tana karkashin tafin sawun shi ki sani idan kika zamanto mai biyayya gare shi wallahi zai miki hidima bai ankara ba kuma wallahi haka ne duk galibi matan da kuke ji ana cewa sun shanye mazajensu wallahi ƙarya ne ba wani shanyewa to ku nune shi da za a shanye hijama ko wani zoɓo ina zoɓo ake sha to shi zoɓo ne za a shanye shi wallahi wasu ƙarya ake musu fa ba wai shanye mazaje suka yi ba no kawai ta iya kula da mijin ne ta iya lura da shi akwai wani bawan Allah kwanan nan matar ta rasu tunda abin alheri ne zan faɗa ba wani bane shine Alhaji Habib Motors yana sai da motoci a nan opposite da tashan Bauchi ce gangara kika yi tashan bauchi daga tashan bauchi akwai hanyar ta tafi resource wannan express da tsohon gwamna ya yi to gefen ki na dama akwai wani guri an yi fensin ɗinsa da farin ƙarfe irin na wundon nan ana sai da motoci a ciki wannan bawan allah ni mutumi na ne duk motocin da nake saya a hannun shi nake saya yanzu hatka wannan mota na ma a hannunsa na saye ta wallahi tallahi daga cikin abin da allah ya jarrabe shi da shi shine wato allah ya masa jarrabawar matar arziki matar kirki wanda wallahi tallahi har yana jin ba zai iya ƙara mata wata mata ba ya ce malam matan nan a dalili na ta ce ta haƙura da karatun boko ku duba yadda mata suke son bala'inka yadda ka san 'yar gidan mangwafak ita in dai ba ta yi digirin nan ba wallahi akwai matsala kina yi wa kanki fatan matsala wa ya gaya miki sai da digiri ne mace za ta zauna lafiya ƙaryar banza kawai amma wallahi ita tana makarantar fa ba shi ya hana ta ba ya yarda ta yi ta ce kai alhaji tsakani da Allah ni ba zan iya ci gaba da karatun nan ba saboda na ga bana baka haƙƙinka yadda ya kamata sakamakon wannan karatun ya ce a'a hajiya ki yi karatun ki ta ce a'a wallahi na haƙura wallahi tana tsakiyar karatu kwamanda ta watsar ta dawo ta zauna gidan miji ta ce tana so ta zama full house wife full house wife dan boko ya san me nake nufi cikakkiyar matar gida mai hidima wa gida da iyalai ta ce ita haka take so su zama da ya za a yi ta zama rabi da rabi karfe shi da mijinta ya fita ita ma karfe shida ta ta fita ta ce ba za ta iya wannan ba wallahi mijinta ba zai dawo ba sai bayan azahar ita ma sai bayan la'asar za ta dawo ta ce ba za ta iya ba yauhe za ta ba ya'ya tarbiya yauhe za ta yi kaza yauhe za ta ta ce ba za ta iya ba don haka ita kawai ta haƙura ya ce in ta ce in ya ce shi kenan tun da haka kika zaɓa ni ba zan hana ki ba hajiya wallahi ya ce mun haka kawai ta ce ita ba za ta yi karatun ba kawai saboda ba ta bu kuma ba ta da wani dalili kawai dalilin shine ba ta samun cikakken lokacin mijinta amma ke yanzu akan haka kuke rigima har an kai ku ƙara fi sau goma gaban iyaye ana tattaunawa akan haka kuke rigima sannan ta ce masa alhaji ni ka in ne karatun nan ɗayan biyu ne in ba wa ‘ya'yana tarbiyya sannan kuma wala Allah ne amfani da shi wajen samun abin duniya ta ce yin abin duniya ne tun da Allah bai hana ka ba ni ma bai hana ni ba ta ce kana da shi kuma kana mana hidima me ne kuma ce ilimi kuma iya aji biyu zuwa uku da na yi na tabbata abin da na samu da abin da na karanta na islamiyya ya ishe ni ne tarbiyyar ‘ya'yana don haka ba buƙatar sai na je na yi ta neman wani karatu in zo in wulakanta zaman aure na ba zan iya ba wallahi haka ta haƙura matan nan ya ce min wallahi babu inda yake cin abinci ya samu nutsuwa in ba abincin da wannan matar tasa ta girka mishi ba ni din nan na sha zuwa har ofis ɗin shi daidai lokacin an kawo mishi abinci ni ma in kwashi girki billahi lazi a to arne ne ni a ni ma a yi min zubi mai rai da lafiya in zauna in jibga mu yi hirar mu in tashi na yi gaba to wallashi haka muka yake ya zauna da matan nan har wasu lokuta ina ce masa darakta dan darakta muke ce mishi ka ƙara iyali yana kai mala ai ɗaya ne tamkar da hudu wallahi kwanan nan Allah ya jarrabu kin san dama mata na kirki ba sa jimawa a duniya kudin nan duk da Allah kudin nan duk da Allah ya bar mana ko na arziki ne kudin nan wallahi matan kirki ba sa jima komanda mutanen kirki yanzu ba sa jima ka lura ka gani duk wani mutum da yake kokari shi yasa wani wani ana ta damansa wani ka zama mutumin kirki ya ce wato so kake na mutu kenan ka ce me yasa ka bada aka yace kana ganin na kirkin duk mutuwa suke ta yi yace ka dame ni zama na kirki zama na kirki in mutu yace hi ya lura duk masu mutuwa mutanen arziki ne da haka shi ba zai zama na arziki ya zo ya mutu a banza kai Allah ya rufa asiri so wallahi Allah da ikonsa rashin lafiya ɗan ƙanƙanin lokaci ya zo ya kama baiwar Allah nan wallahi bai wuce wata biyu ba yanzu bai wuce wata ɗaya da wasu kwanaki ba Allah ya mata rasuwa wallahi bawan Allah nan tare muka je makabarta da shi a mota ɗaya wallahi har muka je muka dawo bawan Allah nan kuka yake yi saboda ya tafka babban rashi to abinda nake so in kai ku don Allah mai dan adam yake nema ne a duniya idan ya zo ba samu ya gama da duniya lafiya ba ita ta gama ko bata gama ba ta gama ta haƙura da buƙatar ta dan buƙatar gidan mijinta dan kwantar da hankalin mai gidanta yau Allah ya sa ta koma lahira babu wanda za a ambata ta wanda ya tsanta wanda baya yabanta wallahi tun daga kan mijinta har ƙasa kowa duk wanda ya mu'amala da matan nan na ga aminansa kusan guda uku zuwa hudu wallahi suna zubar da hawaye suna cewa sun rasa uwar gida madalla irinta kaji ko kun ji kawunsa yake yaban matar yace duk famulin babu kamar wannan baiwar Allah akwai aminansa wanda suke harkar motoci tare ɗaya daga cikinsu ana ce masa dawaki yake ce mun kaga ba nan malam ya ce na rantse da Allah duk inda na shiga a duniya idan na kira ta na ce mata za mu shigo gari da baki mu kaza at bukata ta kawai ka faɗa mata adadin waye wallahi komi yake gabanta ya ce wallahi za ta ajiye ta sa a sayo kayan haɗi na abinci in ta maka abincin fidda kunya wallahi ko gwamna ka kaiwa sai ya ci ya yi santu wallahi ya ce haka matan nan take ya ce ta ji muna tattauna da mai gidanta akan wata harka yana ɗan ƙoƙarin dojewa ko ba zai yi ba sai ce masa habawa ne waɗannan bayan Allah tare kuka tashi da su su ne abokan harkar neman ka tun ba ku da shi kuke tare yanzu Allah ya hore muku ka daure kai musu mana mene a ciki wallahi tallahi ya ce duk abokan da aminan babu wanda baya saka mata albarka amma ke kin zama munafuka yar haɗa guri in kin ji ma za a yi alheri ke ki tare Allah to wallahi ku yi kokari ku ɗauki halaye da ɗabi'u irin na waɗannan matan don wallahi irin su ne 'yan aljanna Allah siffofi ne na 'yan aljanna Allah ya musu idan kika zama haka wallahi ke ma za ki samu wannan yabo duniya da lahira wallahi an dinga yabanki kenan ana sa miki albarka to amma ke ba damuwar ki a sa miki albarka ba damuwar ki kawai ki tara abin duniya ki samu biyan bukatu duk abin da kika nema ki jikin samu duk abin da kike so ki ji haka ya faru duk abin da ake kike bukata ya zamanto yayu to shine take yi wa yatta nasiha matan arziki kenan shine magana da ya kawo mu wannan magana qalat umamatu bint al-haris umamatu al-haris ta kasance tana cewa tansahu ibnataha qabla zawaji dab da a daura mata aure take mata nasiha tana cewa alayki bisuhbati bil qana'ati na hore ki da ki zama mai wadatar zuci dangane da mu'amala da mijinki ki zamto mai kana'a in abu aka baki ki sa hannu ki karba ki godiya na ba ku labarin wanda ya sayo wata matarsa sarka eh sarka ya sayo mata mai kyau ya kawo mata ta dinga godiya ta gode ta ƙara godewa ta sa albarka ta ƙara sakawa da safa ta yi da rana ta yi da daddare washe gari ma ta ƙara sai ce ni ina sarkar nan ne ta ce ga tana ya ce gabani nan da ya tashi sai tafi shago to dama shagon wani ya nuna masa wata sarka sarkar gol sai ce ba shi da halin saya da ya je sai ya ce wani eh ina sarkar gol din da ka nuna min ya ce gata ya ce nawa zan cakata a bani wannan ya ce kaza za ka cakata kawai sai karɓu sarkar gol din sai ya miyar masa da wannan ya cakata masa sai ya kawo ya bata ta ce me nake gani kamar sarkar gure ce kwarai da gaske wane ya ce wance to Allah ya saka ya ce to godiyar da kika yi ai ya kai a ce an kara miki to amma ke za a kawo miki waya yake karba wannan ai ko watsa ba za ta yi ba ma'ana wai ba za ta yi watsa ba yake jefa masa wai da keyboard da keyboard da ita wai kusan ɗaya ne ma'ana baki iya godiya ba ballantana yabawa abin da aka yi miki na alheri mata da yawa suna raina abin da mazan suke musu ba sa yabawa ba sa jinjinawa ba sa ɗaukarsa da kima tare da cewa kuma ta san wala Allah ƙarfinsa bai wuce haka ba ko ƙarfinsa ya wuce haka kika sani ko gwada ki yake yi don mazaje da yawa sukan jarrabi matansu da irin wannan ya ga yaya irin hankalinki da tunaninki amma ki zamto mai kushewa mai abin nan ba daidai ba ne Allah ya sauwaƙe wa ƙala ahadun ruwatu wanda daga cikin marawaita ya ce ra'aitu fi tsariƙi makkata a arabiyan a arabiyatan ma ra'aitu a hasana min hawa jihar ya ce wata rana ina kan hanyar tafiya makka sai na gamu da wata balarabiya ya ce wallahi tun da nake ban taɓa ganin balarabiya mai kyan fuska kamar wannan matar ba faka attu an zuru ilaiha saboda tsabar kyanta yace sai na nemi guri sai na zauna ina kallanta yayi gaho yayi gamu yayi lamu da shi yana ta kallon matan nan wa ata'ajjabu min jamaliha ina mamakin irin kyawun da Allah yayi wa matan nan faja a shaykhun qasirun yace kawai sai na ga wani dattijo wani gajeren mutum kudub kudub kudub kudub hakan nan fa akada bi ridaiha wa sara biha yace kawai sai naga ya kama hannunta sun tafi a wannan zankada ziyar ina fata an fahimta yace ina zaune ina kallon sa ina kallon matan nan in ga me zai faru yace wallahi sai naga wani mutum wani gajere ma'ana da yana so ya nuna miki mutumin mummuna ne ba wani kyakkyawan mutum bane ba wani mutum ne mai haiba ba yace sai na ganshi fa akada bi ridaiha fasara biha kawai sai kama annan mata suka tafi wama ba ya wuce da ita falakitu ha marratan ukhra na shiga makka sai muka ƙara gamuwa da matan nan fa qultu laha wannan bawan Allah ya ce sai na tambayi matan nan man haza sheikh kebewar Allah a can baya akan hanya kafin mu shigo garin nan na ganki da na ganki abin ya bani mamaki irin yadda Allah ya yi ki ya ce sai na tsaya ina ta kallonki ina cikin kallonki ina ta'ajjubi da mamaki ya ce sai na ga wani dattijo gajere wani mutum gajere mummuna ya zo ya kama hannunki kun tafi he tambaye ta don Allah baiwar Allah wannan mutumin waye ne man haza sheikh wannan gajeren mutum waye ne ƙalat zauji ta ce ai mijina ne me ne to mijina ne ƙultu wannan mutum sai ya ce kaifa yarda mithluki bi mithlihi yaya kamar ke din nan yadda Allah yake nan ki yadda ki zama miji ga wannan abin nan mata ga wannan mutumin ina so ku fahimci wannan kisar da kyau akwai darasin da nake so in fitar kuma shi ma malam zai fitar mana a ciki yace yaya ke kyakkyawar mace mai diri mai sura mai yanayi mai haiba irin ki ki zama kamar wannan ya zama mijinki fa an shadat yana rufe bakinsa sai ta ta watsa masa baiti kwaya biyu ta ce ya ajaban lil'uri ya jiri wa shahiha ta ziffu ila shaikin bi aqbahi timthali da ali ilaihi annahu zu qarabatin ya izzu alaina min banil ilmi wal khali na fata an fahimci magana sai ta ce a ya ajaba ta ce abin mamaki lil'uri ya jiri wa shahiha ga mace kyakkyawa ga mace mai diri ga mace mai asali ga mace mai kima mai martaba ta ziffu ila shekhi amma kuma ta zamanto amarya ga wani dattijan mutum gajere mummuna bi aqbahi timsali da dukkanin irin muni na misali wannan mutumin ya kai wajen muni ita da kanta take faɗa take rera baiti bi aqbahi timsali tace amma bari ka ji da'ani ilaihi annahu zu qarabatu abin da ya kai ni ga aurensa shine mutumin arziki ne yana da mutunci yana da zumunci yana da alheri yana da ibada yana da kaza don haka ya izzu alaina min banil ilmi wal khali mu a gurinmu irin waɗannan mutanen sun fi mana masu kuɗi da masu tarin ilimi daraja a wajen aure don haka kaji dalilin da ya sa zama mijina ban gane ko kun gane ba so wannan shi yake nuna wato ita mace in dai matar kirki ne to ta fifita abin da ya shafi mutuncin miji da addininsa da alherinsa akan duniyar shi wannan shi ne gaskiyar magana yanzu bari ku ga wani abu da ke faruwa sai ki ga mace malam ta sha ado ta yi kyau ta sa kaya masu kyau ta yi duk wani barbaɗe-barbaɗe da wani dangwale-dangwale amma wallahi kwamanda sai ka ganta a bakin titi tana gidan ataba da wata 'yar jaka ta yi zufa ta yi sharkaf an kuma gagara gogewa saboda kar ya goge kwalliya haka ne ko ba haka ba ne tana jiran a taɓa ya zo ya ɗauke ta ko tana jiran nafi amma wallahi malam kwamanda sai ka ga wata yarinya malam yar bara soso da ita idan an sayar maka 850 za ka ce gaskiyar magana a cire 500 ɗin sama za ka biya 350 ba za ta sayi 850 ba Allah amma wallahi sai ka ganta da mijinta ya ɗauko ta a zundumemiyar mota ya kunna mata AC ya ɗaga gilas ga ta ba komai ba ga muni amma wallahi Allah ya ba ta rufin asiri a gurin miji ana samun haka ko ba a samu ita kuma wacce duk ta gama barbaɗe barbaɗen banza ta gama shafa hodar banza ta gama decoration ɗin banza amma ga ta a bakin titi masu nafe suna watangaririya da ita kana tsaya yana ba zan tsaya ɗin ba hajiya ba za a tsaya ɗin ba me ke kawo wannan wallahi ne ke zama matar arziki kawai ki rike Allah Allah zai lankwaso mutumin arziki mai mutunci ya zo ya aure ki wallahi kuma ki je ya mutunta ki ya baki dukkanin wata kulawa daidai gwargwadon iyawa amma kika jefar da Allah waccar in ta ba Allah duk da ba ta da matsayi a duniyance wallahi sai Allah ya ɗauko mutumin arziki sai ya bata kuma ya kula da rayuwarta ya tare mata duk wata matsala yanzu ba kwa gani sai kiga za a aurar da yarinya in kika je gurin walima sai ki ganta wata munatu da ita ya aka ta samu miji Allah ne ya bata saboda ta nusu ke kuma duk kin gama kwakwale kwakwalen banza da wafi mijin ya kiyazu kuma har yanzu baki dau darasi ba ba wanda yana faruwa ko ba faruwa duk kin gama hayaniyar banza mijin bai zo ba ke kuma baki gane cewa ke ne kika yi wa Allah ba daidai ba to wallahi mu shiga taitayin mu dukanmu ki zama na Allah ki zama mai da'a ki zama mai biyayya idan Allah ya baki miji ki rike shi da mutunci idan Allah ya sa mai wadata ne ki haƙura da ɗan abin da yake baki in ba shi da wadata ki yi haƙuri da ɗan abin da yake baki wallahi a cikin kwanakin nan na ga wasu darussa da yawa na ga wasu darussa da yawa amma bari ba ku darasi guda ɗaya na kusa da ni yanzu ga malam abubakar sadiq famasi wannan bawan allah sai yanzu ne wasu abubuwa suka bayyana tattare da shi wanda da wasu ba san cewa yana da wannan halin ba daga ciki shine hali na kyauta da alheri ina mai rantsuwa muku da allah hatta a cikin harkar da'awarmu nan abinda malam sadiq yanzu yake yi wallahi wasu da yawa wanda ake tare da su suna da kuɗi wallahi ba sa iya yin shi ina rantsuwa muku da Allah malam Usman kuma kun shaida haka ku to to ita rayuwa baka gane ke yanzu kina tare da mijinki baki san Allah zai iya masa wadata zuwa gaba ba yanzu kina ta wulakanta shi kin ki nutsu ita kuma wadatar nan a hannun Allah take kyakkyawan zatowa Allah zai iya sa ya samu wadatar kina ta cin zarafin shi kina cin mutuncin shi ba kya tunanin nan da wasu lokuta Allah zai wadata shi kuma ki zo ki da kunya yana miki hidima kuma kina karba bayan kuma da kin ci mutuncin shi saboda ba shi da shi Malam Sadiq ya yi alkhairan da wallahi Allah ne kaɗai san adadinsu wani abun ba ma faɗa saboda kar ya zamanto wani ɓangare na alfahari shi ma kuma kar shaidan ya shiga zuciyarsa ya riya masa wani abu amma ina mai gaya muku Allah ya masa wato sakin hannu ba ɗan kaɗan ba Allah ya masa wannan kokarin muna addu'a mu ma Allah ya sa mu zama irin haka mu zama masu wannan kokari idan muka samu ya zama duk wanda yake tare da mu ya samu Allah ka sa mu zama haka mu ma da ikon Allah iyalai suna cikin walwala da farin ciki da jin daɗi to me yafi wannan daɗi wanda da ba haka rayuwar take ba yanzu Allah ya mai da rayuwar haka yadda muka taso a garin nan da yadda muke harkoki ga kwamanda yayanmu ne ya san tashi na ya san anguwarmu ya san sanadiyar zuwa na garin nan ya san famulinmu ya san suwane ne na zauna a gurinsu amma yau Allah maɗaukakin sarki ya mana wani ɓangare na ɗaukakarsa kuma muna gode masa da abin da ya bamu komai kankanta shi mun gode kuma wallahi muna kuma roƙonsa da ya ƙara mana saboda haka mu nutsu mu kama hanyar Allah ina mai tabbatar muku babu wanda Allah ba zai wa ba sai dai idan baka bi shi ba ko baka yi haƙuri da yadda ya ajiye ka ba muna addu'a Allah ya sa mu dace saboda ƙurewar lokaci kar mu shiga sabon babi ya zama kuma ba mu yi abin kirki ba lokaci ya ƙure da haka za a yi haƙuri mu yi tsaiko a nan sai sati mai zuwa kuma za mu ɗora inda inda muka tsaya za mu shiga babin la tuharibi hawa ya ce zaujiki kar ki dinga yaƙar wato ra'ayoyin mijinki za ki ga wani miji yana da wasu ra'ayoyi kuma ba su saba wa shari'a ba ba su saba musulunci ba to kar ya zama ke kuma ƙoƙarinki ki yaƙi waɗannan ra'ayoyin za mu zo kan wannan mu tattauna in Allah da sati mai zuwa wala Allah da babin da ke gaba wala Allah kuma iya shi abinda muka faɗa daidai da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan wannan abun abinda muka kuskure ko tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko kuma na bincike da ni da ku ina mana addu'a subhanahu wa ta'ala ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ok bismillah yana yi ko to bismillah eh idin ma ba yi yake sosai ba ba a sassu